بسم الله الرحمن الرحيم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج عن هذا التنبيه السخط على الخلق والالتفات اليه فان من يرى الحل من الله كيف يسخر على غيره أو أو يأمر أو يأمر سواه فهذا التوحيد مقام الصديقين فلا ريب أن التوحيد أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروه بأنه سبحانه حق خالقه وخالق السماوات والأرض وقائم بمصالح العالم كله عالمي
بمصالح العالم كله وإنما أنزلوا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون وقد علم الله سبحانه سبحانه وتعالى عباده كيف كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية قد علم الله سبحانه عباده كيف مباينة الشرك ولقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية وإنه تعالى حقيق لإفراده وليا وحكما وربا فقال تعالى قل أغير الله أبغي قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وقال تعالى أفغير الله أبغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في في ألوهيته ولو وحده ولو وحد ربوبيته فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الألوهية مفرق مفرق الطرق مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله ولو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول كما كما هو قول سيبويه وهو صحيح وهو الصحيح وهو قول الجمهور وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منه إلا من شد منه ولهذا الاعتبار الذي قررناه الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب باجتماع صفات الكلمات صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع كان الله هو الاسم الجامع كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء لجميع أسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون عشان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a yau shida ga watan Zulqa'ida shekara ta dubu ɗaya da arba'in da shida wanda ya da hudu ga watan Mai dubu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajrid tauhid mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqdisi a wancan sati in za a tuna mana ya kawo mana wasu ababe da yake son mu fahimci tauhidi da su abinda ya kawo a shine yana sanya bayanin hakikanin tauhidi da ya magana kan hakikanin tauhidi kuma sai ya yi magana cewa wato arububiyya ita ce shine aikin da ubangiji yake yi saboda maslahan bayi halitta shi ya musu shi ya gudanar musu da dukkan abubuwa da suke bukata na rayuwa su ya azurta su wannan ka kaɗai da ubangiji da wannan aikace aikace nasa karka ba waninsa to wannan shine tauhidi na rububiyya sai kuma yi magana ya ce kuma tauhidi na uluhiyya shine ta'alluq min ibadatihi lahu subhanahu min ibadihi lahu at-ta'alluq shine al-uluhiyya shine bayi su kuma su kadaita shi da bauta saboda haka akwai rububiyya akwai uluhiyya to kuma sai ya magana kuma ya ce kuma sannan abin da ke tsakanin Allah ta'ala da bayinsa da yake hada su da bayi hada shi da bayinsa shine rahamarsa kama anna rahmata hiya al-wuslatu bainahum wa bainahu azza wa jalla duk abin da ka gani ka samu ubangiji ya baka to rahamar ubangiji ne ya hukuntar ta hukuntar ta sa ka same shi wannan abin da muke yi na rayuwa ana yi masa abubuwa da yawa amma duk haka ubangiji zai yi hakuri tare da haka bai daina ba mu arziki ba to wannan abin da ke ana ana mu da shi ne rahama mu shi mu kan mu muka bauta masa yanzu da muke wata Allah a ƙarƙashin koyarwa na addinin Allah ta kata wannan rahama ce ubangiji ya riga ya zaɓe mu zai sallama ka samu haka to shine har ya ci gaba da cewa kuma tauhidi yana da kasharani ta allu al-kasharan muka ce wannan ya dauko shi daga maganar Abu Hamid al-Ghazali yace wato tauhidi ya da bawo har hawa biyu sai kuma ya da yana kuma cikin gwaidowan kwa bawo sai ce shine na farko shine wanda ke mutum zai zo ya ce la ilaha illallah kamar yadda munafikai ma suna iya faɗan wannan ko da a zuciya babu wannan sakankancewa yace to wannan shine wato imani na munafikai sai kuma yace kuma qawo na biyu shine al-qashru tsari shine Allah ya kuna fil qalbi mukhalafatan wala inkaru li mafhumi hadha al-qawl shine wato ya zama a zuciya ta gaskata abin da mutum ya faɗa la ilaha illallah to sai su ma wadannan ya kira su da da su ma suna da qawo na biyu sun dai sun wuce bawon farko amma kuma suna qawo na biyu su shiga cikin asalin gwaidon kwanfa sai maganan shi asalin bai da wankan su ne wanda za su shiga su a kamfaci haƙi wato gardin tauhidi su zama wato tsakaninsu da ubangiji wato alaƙa cikin yaƙini da gaskatawa da yarda to wannan su ne wanda suke da shi haƙiƙanin tauhidi in ji malam muka ce wannan wato rabe-raben da malam ya ɗauko daga gazali hanya ne da ya sa wasu daga cikin wanda ba su da miƙewan tauhidi su ɗauka su mishi amfani su amfani da shi ta hanya da ba mai kyau ba saboda a nan kusan ka ce ya ce munafukai da kuma wanda suke amawa mutane duk tauhidin su wai bawo ne to kaga yanzu su amawa za su yi me yayi laifin su yanzu ga magadi ai ba kowa ne san tauhidi ba to kuma ka ce kuma tauhidin shi bawo ne ko san abin da ya bambanta shi da kawai tauhidi na munafukai shine zurfi to wannan kaga ba ba daidai ne ba kuma ana gudun kai zama abin da ya sabe shi ma shine ra'ayin mu'tazila asha'ira da sauransu da su maturidiyya wanda su suke ganin cewa ko dai wanda yake muqallidi aka ce mishi la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ya ce ya karbi sunci haka ko dai imanin nashi bai yi ba mutukar bai same kini ta hanyar hankali ba ko kuma yana da zunubi kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci idan muna kuma son mu fasara mushi fasara mai kyau to shi ne sai mu ce za mu ɗauki wannan ma'anar mu ɗauki ma'anar cewa yana nufin alkashir ya buga al'amal al-zahira al'amal al-zahira aiki aikace na kaɓai musulunci sallah azumi zakka da kalmatar tauhid wannan shi ne al'amal al-zahira mutum ya faɗe su su ma wanda suke wato amma mutane suna da shi sai dai bai yi zurfi irin na irin na waɗancan a so masu hasan hakikan tauhidin ba sai ya zama wannan tantanin da ke cikin kwai irin shi ake magana da shi alkashir bani sai zama kaga su ma kaga wato a shi suna da wani suna da wani tunda kwan shi wannan farin wanda yake banda cingwai da wannan farin kaga shi ba da shi ake ba to in muka dauki ma'anar haka yake magana sai ya zama to wannan ya da da wani ma'ana da za a iya dauka to amma dai wannan ma'ana ce wacce take gaskiya malamai da yawa sun yi sun yi nakari akan ta sai ma da yace wa yaqrudu an hadha tauhidi ittiba'ul hawa duk wanda shi zai bauta ma Allah hakikanin bautawa malamin magana cewa to dole a same shi musamman a cikin abin da ubangiji ya hukunta na kaddara za ka same shi yana ganin duk abin da ya same shi yana halarto da girman ubangiji da kuma kaddara ubangiji ina ma'anar kaddarawa to zai kaddara cewa ubangiji zai halarto a zuciyarsa cewa ubangiji ya san wannan abin da ya same ni ubangiji ya rubuta ubangiji ya gada ma wannan abin ya same ni sannan kuma wannan abin da ya same ni halittar ubangiji da ubangiji da ya gada ma ya bayar da shi wannan sune maratibul qadar guda hudu ake da shi na farko al-ilm na biyu al-kitaba na uku al-mashi'a na hudu al-khalq wannan shine maratibul qadar al-arba to dole mutum ya ji cewa yayin da wani abu ya same shi ko wato yana so ko baya so to wannan ya dinga jin cewa daga Allah ta'ala ne sannan kuma ya daina waige yana kallon wasu 'yan tsakiya ko da kana son wani ya baka wani abu to karka juya ka zan kolon ganin ka shine wannan mutumin ba ko ba ka rika ganin kolon ganin ka shine asalin mai bayarwa wanda shine mai hukunci wanda zuciya ke hannunsa in ya ga dama ya karkata zuciya wannan bawa Allah ya baka in bai ga dama ba to kuma ubangiji ya riga ya riga wannan zai azurta ka ta wani bangaren sai ka cigaba da neman arziki arzikinsa arzikinsa ka bar neman wato arziki daga wajen bayi muka ce to wannan al-ghazali yana yin magana akan tauhidi ne hakikan tauhidi a babun imani da kadara amma kaga ghazali da yake shi bai damu da tauhidi na uluhiyya ba bai kawo sauran abubuwan ba hakikanin tauhidi a babi na tauhidi na uluhiyya bautan Allah shine a tsantsanta ma Allah bauta duk abin da zaka yi da ake zama hakki na ubangiji kaka je ka taba ka ba wani bawan Allah wannan shine hakikanin tauhidi a babun tauhidi na uluhiyya hakikanin tauhidi kuma a babin labarai da ubangiji ke bayarwa ko kuma a harshen manzansa mazo ya ce akwai kaza akwai kaza kan Allah ta'ala ko kuma kan abin da zai faru ran tashin kiyama hakikanin wannan shine mutum ya kalubale ya fuskanci wannan da gazgatawa gazgatawa wato ya rika cewa wannan labarin da aka gaya mishi gaskiya aka gaya mishi kada ka rika cewa tashin kiyama ba zai zo ba kar a gaya mishi ubangiji na da sifofi ya ce shi bai yadda ba ya tawili ya bankara ma'anar wannan kaga bai ba da ikhlasi ba da kuma wato al-ib'al wa tasdiq ake bukatar a samu bawa wato ya zama yana da shi dangane da abinda ubangiji ya ya ya ya bashi labari bayan wannan kuma sai muka ce kuma sai tauhidi hakikan tauhidi a babun hukunta hukunci da ubangiji ke na shari'a kana manta kamar yadda muka ce wannan yana bugaran kadara ne imani mutum kai tsammanin cewa da abin da ka gani daga wajen ubangiji ne to wannan imani ne da kadara wannan ana kai shi al-masail qadariyya al-kauniyya to sai kuma almasa'il alkhabariya duk abin da kaga ubangiji ya baka labari ko dai a kankin kansa yace maka ina da siffa kaza siffa kaza siffa kaza ko yace maka za wato za akwai dabbatul ardi tukallimuhu anna nasa kanu bi atina la yuqinun za Allah ta zai kashin duniya zai kawo ta dabba wacce take za ta rika magana cewa mutane ba su imani ba annabi isa zai dawo za a tashi kiyama za a gurfana da kowa a tambaye shi ma'aiki shi zai fara shiga aljanna wannan yanzu labarai ne wanda ubangiji ya bada labari ko dai ko manzo Allah wanda ke magana a majalis sai bada labari to mutum dole ya ji cewa ya ji da wannan wannan shine hakikan tauhidi a babin labari sai kuma hakikan tauhidi a kuma al-masail al-shar'iyya wasu abubuwa da ubangiji shar'anta maka dokoki to shine kai ka karba ka ji cewa kuma wannan adalci duk yayin da yanzu kaga kamar musamman a zamanin yanzu aka ga mutane sun fi yi ma kayan baya ma lokacin ubangiji da shafi hukunce hukunce na punishment a ce kamar yanke hannu jefewa da sauransu wasu zasu dinga ganin kamar wannan bai musu daɗi ba to wajibi kai abin gidanka na musulmi kuma hakikanin tauhidi a wannan babu ka ji cewa wannan shine abin da ya fi dacewa da rayuwata kuma wannan adalci ne na gane ko ban gane ba Allah shine mafi sani wannan shi ne kalmar ubangiji cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adl wato kalmar ubangiji da ma ko dai kauniya ce ko kuma shar'iyya ko dai kauniya kadariya ko kuma shar'iyya ita kauniya ka yadda kawai duk abin da ka gani ka sa ya same ka daga Allah ta'ala ne ita kuma shari'a ka yadda duk abin da ubangiji saukar adalci ita kuma kabariya kuma ka yadda cewa duk abin da aka ga maka gaskiya ne ita ku shi kuma uluhiyya kuma ka yadda duk in zaka bauta ma Allah kuma kar ka so fara shirka ko yaya wannan sun haqaiq na tauhidi wanda shi al-Ghazali ya kawo ya kawo wani bangare ne bai kawo su duka ba wannan duk mun yi magana in za a tuna a wancan zama din to shine sai yake cewa kuma to kaga anan duk wanda ya zama ya je ya nufaci ubangiji ya nufaci wani ubangiji da bauta ko da gunki ne ko wani dan adam ne ko wani shehi ne wanda yake girmamawa to haƙiƙani wannan zaka same shi ba wai wannan shehin ya bauta ma ba ko da wani mutumin kirki kamar annabi Isa annabi Isa ba shi ake bauta ma ba ba ake bauta san zuciya san zuciyansu suke bauta ma a yanzu kenan saboda shi annabi Isa mukaddara kaga shi bai ci ayi wannan ba idan misali yanzu wasu daga cikin manyan shehunai ne to wasu daga ciki sun ce ayi wanda wasu daga ciki ya ce sun ce wanda ya gasu ko wanda ya yake san su ma zai shiga aljanna babu ko kwato to wannan kaga shi shi ya je ya je bayani amma kaga da yawa daga cikin wanda ake laƙaya musu wasu abubuwan kaga su sani ba to wa aka bauta ma kenan kaga ana bauta ma san zuciya shine kita to kaga wa ya qablu an hadha tawhid ittiba'ul hawa fa kullu man ittaba'a hawahu duk wani wanda ya bi san zuciyarsa faqad ittakhadha hawahu ma'budan to yanzu ya rike abin bautarsa shine wato san zuciyarsa ya mai da shi shine kini ga ubangiji sai ka buga mana aya da cewa afara aita man ittakhadha ilaha aw hawa ka ba da labarin wanda ya rike san zuciyarsa abin abin bautarsa saboda kaga ce ubangiji ba a bautan shi da ya min ina jin dadi in mishi haka wato ba sabu karkai wato zabi sanka a bautan ubangiji shi ubangiji ba a bauta miki da zabin bawa ana bauta masa yadda zaɓin shi ubangiji yanzu kaga mukaddara yanzu kaga ka uku wani zo kawai da jira jin karfi da shi wani ka uku ya masa kaɗan bare shi ta ka ɗari to ubangiji baya son wannan saboda yanzu da san zuciyarsa yake bauta shi kuma ubangiji so yake a bauta masa da san zu da san abin da yake so shi wannan shine bambanci tsakanin abin da ke da yawa zaka jira yana kawo husuma tsakanin wanda suke cewa yanzu kan ce kan mi zikiri zikirin babu kyau ne kaza kaza babu kyau ne to ai matsalan shine wannan abin san zuciyar ku ne yanzu ba kun hada shi da san zuciyar shi kuma so ake in za ku bauta ma Allah ku bauta mishi a irin yadda ubangiji ke so kai ba wai shine abin abin wato kafafa ka ce kai wannan kaza ya maka dadi kana so ba a'a Allah yana son wannan abu kamar yadda masana ke cewa laisa sha'an kullu sha'ani an tuhibba walakin na sha'ana kulla sha'ani an tuhabba ba babban sha'ani shine kai ka ce wai ina so ba babban sha'anin Allah yana sani wannan aikin kuma yana son ka kai wannan shine abin da ya kamata kowa ya rika kulawa saboda kaza ubangiji ba zo ba zaka je ka ce zaka bauta miki da wai kai san zuciyanka ba ai ina ganin wannan abin yana da kyau to wace baka yana da kyau waye ce baka yana da kyau wahayi aka baka ba wahayi ba shi wannan shari'a ba a tsayawa a ce wai za a yi shi da al-sadat kyautatawa kawai na hankali in ka ga wani wani malami ya kawo kyautatawa na hankalinsa an biye mishi to in ka je za ka samu ya da asalin shari'a kuma za yana da wasu usul kaukawa da amma da wannan ibarar ta faɗo kamar sadaka zakka sadaka zumunta da sauransu zai ce shi in ya tashi sai yayi zumunci mai ɗan uwan kaza wannan kana kowa zai ka je ka samu dama akwai ayoyin zumunta akwai hadisan zumunta a shi kaga ba shi kiro ba shi dai dama kuma an riga an bar wannan kila ibadar a sake ba za a ce za ka yi zamanta kawai sai dai da kafa za ka yi ba za ka kira da waya za ka tura kuɗi za ka yi kaza kaza ba a kayyade maka ba saɓanin sauran ibada da muke irin waɗannan su da aka kayyade mana saboda ka kai irin irin waɗannan abubuwa saboda ka duk wanda ya zama shi ba yana bauta ma Allah ya da san zuciyarsa to hakikani wannan abin da yake yi ubangiji ba ta karɓa ba kuma wannan zai zama yayi a banza dan ubangiji zai isa wannan aiki nashi shine malaka cewa idan ta'ammalta idan ka lura a arabta za ka gane cewa anna abida sanami cewa mai bautan gunki lam ya abudu babu gunki ne ke bauta hakikali ba inna ma abada hawahu yana bautan kawai zuciyarsa ne ka san su masu bautan gunki karka tsammanin wai su suna tsammanin a wannan gunki dama wai ba su sake bane asalin su suna tsammanin cewa wannan gunki yana wakiltan wasu wasu rauhanai ne wanda ba ma ganin su wasu kira su da mala'iku wasu kira su ce ran wani babban shehin su waye da ya shuɗe ba ta sai mashi gunkin sai tsaji a wurin sau daga wannan ruhin na tana zuwa wannan wajen wannan wannan gunkin tana kuma sa albarka sau da kaga matsala kawai shi son zuciya ce kawo ra'ayinka a wajen ibada ba kuma a kawo ra'ayi mutukar za ka yi bauta Allah ka ce kai ra'ayinka za ka dinga girmowa da shi to za a samu matsala ba ƙarami ba kar ka ce wani ya abin ya bin to a ka bari kawai ka je ai an aiko maka mai shari'a ya zo ya kwana ɗaya shekara ashirin da uku babu abin da yake yi da zamansa da tashinsa da kwanciyarsa da barkensa da shigansa da ficensa da har baccinsa har biyan bukatansa har zamantakewar shi da mata wannan dukkan aka ce maka wannan shine dai koyarwar Qur'ani da aka saukar maka bayanan Qur'ani kenan aya ishe mu amma yanzu wani kowa kuma soke yi manzo Allah shi ma kini ya zama shi ma wato sa'a na manzo Allah zai iya kawo dukoki bayan an gaba kuma soke kuma shi ma in ya wuce gaban gaban manzo Allah ma ya wuce ya wuce shi sai kuma ya zama kini ga Allah ta'ala ya zama yana ma raba har aljanna wanda zaka ji ce har yana raba aljanna shi kaga abin ya zama zan zuciya yace inna ba abada hawa wa huwa mailu nafsi ila dini abaihi shine ta yanda wato yake sanya zuciyarsa ta karkata zuwa ga addinin manyansa kamar da muka faɗa duk wanda zaka ji da an tashi magana da ce wai a mu dai yan yan conservative ne wato mu ba ra'ayin ku iyayen mu iyayen mu iyayen mu su iyayen nan kuma ka san cewa wasu koyarwan an samu wani abu ya zama daidai wani abu ba daidai ba za ka dage akan haka to babban da shi ne wannan mutum kowane ne shi da zarar an yi magana ka ce ai ya riga ranka masu irin kai kara wajen shugabannin nan galibi za ka a samu a ce an ce kakanka fa dan wuta ne an ce wani wani dan wuta ne wa taɓa wannan magana ba wanda taɓa cewa cewa aka yi dai wanda ya kaza shirka ne mushriki kuma zai shiga wuta kaga ba a yi magana ci wancan mutum hujja ta je mushi ko ba ta je mushi wanda ya rasu kakanni duk ba a yi magana su ba amma shi ne ne yanzu a raye da yake yi hujja ta je masa ake cewa to in dai ka mutu aka ba za ka rabauta ba shi wancan Allah ta'ala zai mushi uzuri saboda wannan ilimin da ya zo maka kai bai je mushi ba to amma an je sai a je a ce ya mace babanka da kakanka da waye da suna wuta kaga da abu ya hargiza abubuwa saboda tsaba sun zuciya to kuma duk yayin da za a kawo mutum addini ya zama shi abin da ya dame shi shine ya ce ya ka kafa hujja da iyaye haka muka gada iyayen mu kakadin haka muke yi to yanzu kaga ba addini ake ba wannan abin ka ce shi daga addini an ma tashi daga addini kwata kwata dan qur'ani akan wannan zaka ga ya kawo ya ta ta sukan mutanen jahiliya da kuma mutanen da manzo aka aiko shi wajen su akan duk ya yi magana sai su ce su iyaye su iyaye su iyaye su menene ya ya wato sanya wato Abu Talib ya halaka idan kun lura bayan ya dinga bujira masa da musulunci ya dinga bujira masa da musulunci sai ya juya ce Muhammad kai hakuri ina kan addinin iyaye na iyaye iyaye iyaye saboda haka wannan wai da an ce yanzu a wannan kasan a shayira suka kawo da musulunci kamar da su suke ta san su faɗa wanda kuma haka ne a shayira sun sun yi kokari sun kawo da musulunci mun karɓa musuluncin kakanninmu za a samu wani lokaci an ɗanyi kaza an ɗanyi kaza an ɗanyi kaza to wace mu yi su a aiko wani kakanninmu ne Allah ya yafi musu Allah ya ji kasu rahama amma hujja na Qur'ani da sunna kawai malam malam malam wani yayi kaza yayi kaza duk wannan kaza ne ba ya riga ta ba Allah ta'ala zai mushi sabi da shi Allah ba mai ba ba zalunci amma kai yanzu da aka zo aka maka hujja na cewa ka bauta ma Allah shi dai karka masa shirka to yanzu in kai ce in kace zaka kawo magana iyaye iyaye yanzu kaga abu abu zai fara ce in aka mutu ba za a sha ba ba za a sha ba domin wannan shine hakikanin dabi'a na wato mushrikai da manzo Allah ya zo ya ci da su bal qalu inna wajanna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muftadun haka haka suke fada mun samu iyayen mu akan wasu abubuwa ne mun za mu gugura su ba za mu yi ba za mu yi abin da kai kace wa Muhammad to kaga yanzu wani abu ya lalace shi shi galibi hujja ita ce Qur'ani da Sunna ba hujja shine abin da na kuka saba ya ko mun saba shiga ɗari muna yin abu mun da fata ne sun ta fata ubangiji kuma bai karba ba illa iyaka dai ubangiji kuma saboda adalcinsa yana yana yana da adalcin da ba zai sa mutum azaba ba sai yayin da ya tabbatar hujja ta je masa wanda hujja ta je masa ba shikenan bi unzirakum bihi wa man balagha Allah ta'ala ya kyauta sai ce wa ya kharju an hadha tauhid daga cikin abin da zai fita daga wannan tauhidi tauhidi ne yana nufin bangaren imani da kaddara shine as-sukhwa 'ala al-khalqi in aka ce as-sukhdu shi ya fi abu malama daidai as-sukhdu in ka ce as-sakhat galibi fushi amma as-sukhdu shine ka ringa yin wani kumburi saboda baka samu wani abu ba as-sukhdu 'ala al-khalq shine mutum ya zama yana wani kumburi mahalittu saboda su su bashi abin da ubangiji ya ba su na arziki ba ya zama yana kumburi yana takaici walil tafatu ilayhim kuma ya zama kolon ganin sa shine wajen da yake zuwa wajen su yake yace fa inna man yara al-kull min Allah duk kuma wanda yake ganin duk arzikin sa yana daga wajen ubangiji ne kaifa yaskhatu ala ghayrihi ya zai fushi da wani sa aw ya'malu siwa ko kuma ya zama yana fatan wani ubangiji ya biya masa bukata ka koma da abin da kake nema biyan bukatunka na alheri wurin ubangiji shi wannan wanda kake son ya biya maka bukata ka mai da shi wasa mai da shi dan zakiya in na nema bai bani ba shi kenan ka tashi ka tafi abinka ka ce inna man raziku huwa Allah mai azutawa shi ne Allah ta'ala a wane da ka taba gani ubangiji ya riga ya sanya shagan iskansa yana hannun wani bawan Allah shi daya babu shi babu wata babu wani arziki a duniya wanda ya kai iskan nan in ka cire watakila ko ruwa amma dai iska da ruwan ma dai mun ba haɗe su wane ne kan ka taba ganin cewa shi iskan nan aka ce a hannun malam wane ne kawai ke iya tafi kira ba za ka samu ba ta kai da ubangiji ya maka haka sai ya gagare shi kuma ya ƙaro sauran arziki a kaga wato sai dai muna muna namu ubangiji zato shi yasa manzo Allah yana cewa da muna dogaro da ga Allah kamar yadda wato tsuntsaye ke dogaro da shi da ya zata maka abin da ake azuta tsuntsaye ta zo khimasan wa taruhu bitana za ka samu su in suka zo in suka kwana cikin sa dame amma in sha Allah sai da yakinin cewa an saka je suka ci wannan zan za su dawo kunnusu a ciki in kana mu'amala da ubangiji ka mai da wani mu'amala ka da ubangiji a haka kar ka zama kololuwan ganin ka sune mutane sun maka ko basu baka ba kar ka zama kololuwan ganin ka shine wane wane yazo ya kawo mana gyara mun shugabanni ne misali ko ma da lamarin zuwa wajen ubangiji sai ubangiji mun tawfiki mu koma iya iya abin da zamu yi shine addu'o'i mun yi iya abin da zamu yi shi kira mu basu da Allah ta'ala Allah ta'ala ya wato hukunci na hannunsa yan ubangijin da ya halakar da fir'auna yana nan shi ne dai sai ya gagare shi yanzu ubangijin kuma da wato ya dinga karkato da zuciyan ansarawa suka karɓi manzon Allah baya nan ne yana nan ka cigaba da da'awa rigima ba taka bace fushi ba naka bane ka koma kana fushi da mutane duk wannan ba naka bane yace wa hada tauhid wannan tauhidi mutum ya zama hakikanin wannan tauhidi a hakikanin abin da yake mu'amalarsa da ubangiji kan abin da ubangiji ya kaddara a rayuwarsa yana ganin wannan daga ubangiji da kuma ya karba yace wa hadha tawhid maqamu siddiqina wannan shine maqami na asalin siddiqan mutane wanda zaka ga ubangiji ya jarabta su ya jarabta su amma suna nan kamar bishiya wato sun kada sun kada amma kuma bishiya kawai kaga sai ta ta haka ta haka sai ta tsaya kuma kyam wannan haka zaka ga ana ana roto maka labaran magabata ko ba mama a cikin sahabbai ba labaran magabata za ka ga ba sa tantama ba sa ubangiji shakka za ka ga wato sun samu jarabawoyi iri-iri a rayuwa za a je gaishe su amma zai zama su ce ba mutane abu ma daga cikin magabata akwai akwai wato zubai zubai da riyami babban malami ne a cikin magabata kamar yadda ibn abidun ya kawo a riba anillah aka tafi gaishe shi aka rika ce masa to kai wannan abun ya baka yawa rashin lafiya ta maka yawa ba za ka je ka roƙi ubangiji ubangiji ya yi maka ba ya da zai iya roƙon ubangiji ai ba wani ba wani matsala bane idan mutum ya je yana da wata cuta ya roƙi ubangiji ya yi mishi to amma sai ya fahimci ɗayan biyu ko da ya fahimci suna neman su fitine shi sa shi ya zama yana da raki ko kuma ya lura cewa su din sun gaza wato tauhidin nasu a lokacin an samu dan tasgaro sai kuma yana cewa Allahumma khilli Allahumma khilli Allah ya zaɓa mun alheri zaɓa mun alheri in wannan shi alheri abin da shi na yadda zan karba daga ruwa ga inda malam inda inda manyan mayan Allah suke abu da zai same su amma za su daga jin cewa wato duk abin da ya same su daga wajen ubangiji ne daga wajen ubangiji ne ubangijin nan da muke so ne daga wajen sa ne to tabbas wannan jarabawa jarabawa ce kawai za mu za mu shuɗe ta za mu wuce babu wani abu da ubangiji zai jarabce ka da shi na talauci kamajika rashin zaman lafiya da zaka ce wai wannan yayi kwatan kwatan ni'ima da ubangiji ya bada da meka da shi babu shi ko ni'imar rayuwa da meka ba ubangiji ni'imar iska meka ba shi yanzu a kamar da na taɓa faɗa ce ko ɗan wata da yanzu da za a ce zai samu wani bawan Allah da wato numfashinsa ke gaggaba aka ce zo ya rika biya masu kudin oxygen na shekara goma ina tabbatar muku sai ya girgiza kuma kudin bai kare ba saboda wannan oxygen kawai da ake sa mutane duk sakanni ake kirga shi duk motoci ake kirga shi duk awa ake kirga shi to nawa zai kashe a shekara goma abin da ba kuɗi ne ba ba ɗaukan kuɗi ne mai yawa to balle a ce zai shekara ashirin a haka hamsin a rayuwar ɗan adam baki da wanda zai shekara tamanin ba iskar nan bai taɓa biya ba bai taɓa biya ba amma duk da haka gani yake ubangiji shi bai taɓa masa ba ya kuma galibi kwatantawa yake da abin da aka ba wani kamar da na sha faɗa galibi idan kana kwatanta arzikin da ubangiji ya ba wani sannan kai kai godiya to za ka godiya ba in kuma kana so kai ba shi sa ubangiji a yake yake mu hada mu da da abin da wato karfan kafan mu shi zai ga hada mu da mata da yara ai duk amma kawo mace in dai har za ta daga kallon makuta abinda malam wane da mai kuɗi wane da mai rumfa kasuwa wane wanda yake kuɗi yake yi ma matansa kai ba za ka iya ba tana kallon abin da kai baka yi bane abin da aka yi ta wancan ba za ta taɓa wa godiya ba ai ai ma da manufa ce da hikima ubangiji ke galibi yakan yakan jarabci bawa da irin waɗannan kakalika yi saboda ya fahimci wato mu'amalarsa da ubangiji ya zai yi ta amma ko in ko tana ganin abin da ka mata ta daina kallon abin da baka mata ba to za ta yi godiya kai ma ka tsaya na kai abin da aka maka ne amma ubangiji yana raba rahamarsa ne da lissafinsa da kuma hikimarsa ya ba wa da kuɗi ba shi wannan haka ubangiji ya gada ya masa ya masa ƙari ne Allah ya sa shi jarabawa kai ka ji da zaka kai kar ka ce wai ya ubangiji ya duk mun gaba karatu kowa samu aiki ne ba samu ba ka gani shi ne sa abin da ubangiji ya masa ba shi ne mai sa abin da ubangiji ya masa ba da zai tsaya tunani sai aka akwai abin da ubangiji ya bashi ba da ba wata can ba don haka ubangiji ba wai ko hannu ya kashi ya maka shi daban-daban wani ya yi dogo wani ya yi gajere wani ya haka ya maka wani karami wani babba to haka ubangiji ne ya yi mu yan adam ma za ka same duk ba wai tafiya zir muke tafiya ɗaya ba har haka wani dogo wani gajere wani baki wani fari wani kaza wani kaza haka za ka gani wani mai zafi wani mai sanyi duk wannan saboda ka fahimci cewa ubangiji yana da cikakken kima a aikace-aikacensa to yayin da wani abu kana yi ma ka rasa ci gaba da nema wajen wajen shi ai baka sani ba ma wataƙila wani abu da kake na ba ba alheri wataƙila su cikakkiyar soyayya da ubangiji ke maka ne yasa yake ganin in ya baka wannan zaka halaka shi kuma baya son ka halaka ku duba ku tuna a kisan wannan mata ta zo wajen masa Allah tace tana wato kwaya cikinta ta samu wato shafin aljanu maza da kita to zan ki yi haƙuri da wannan jarabawa za ki shiga aljanna in kuma kina son muke addu'a shikenan wato mazana yana muka ne kamar ya ga ya fahimci cewa wannan jarabawan da ubangiji zai da shi to wannan zai kai ta zuwa ga aljanna babu wani shamaci akan ya mata addu'a kuma a shiga halin garadi kuma shi kenan ta ce to shi ke na ji na ji da wannan jarabawan amma abin addu'a je da tsarara akai haka saboda haka akwai abubuwa da dama da ubangiji ke maka gata ne amma kuma a siga kai da masu kila kai ba za ka gane ba kamar hikimin wajen ubangiji karka kallon abun da mahanga ta hikima wannan shi zai sa ka ga wato kana rayuwanka babu tension babu hawan jini yara ba su dinga sa maka wato hawan jini ba ko mata ko wani abu duk wanda Allah ta hada ka in jarabawanka kenan Allah hada ka da wani yaro tilo a gidanka kowa ya karatu amma shi ya ki karatu ya zama mata kadari sosai saran ka in ba ka wanda amma shi ci gaba da rayuwanka haka me yake ba daga ubangiji ne wannan aikin sa ne ai aikin sa ne a cikin rayayye fita da matacce a cikin matacce fita da rayayye ci gaba da rayuwarka haka in yaje ya jawo ruwa ka bashi waye mishi bukan tsiya ka ga an huta kenan eh ai wannan gwara da ka ga mutane ba wai ya ce wai ka ci gaba da ka ka da shi ka ga mishi nasiha amma in yaje jawo ka ka da shi annabi nuhu da ɗansa yaje jawo ba da ya da shi ba zuwa ya ce ni ɗana ɗana ruwan ya kashe su tare a ba shi ina zuwa kisa ya je to lafiya lau alhamdulillah a je shi ina a je shi ma a karata ai ko wani wani wani abin kunya je ja maka a gidanka wala kanka bari ka hada shi da yaranka wallahi san nayi to me a ciki ne yaro ya je ja maka abin kunya a gidanka wani abin da zai jawo masa sauran mutanen gidan kai ba za ka kare maslaha da goma yaranka tara ba sai na goma ne zai za ka kare maslaha shi bashir tafi haka ya zaba to bashir wannan idan kai haka zaka yaran suka za su fara shiga cikin su bayan Allah nawa suka bari akwai wanda ubangiji ya jarabce shi a cikin annabawan Allah da matansa ya binta wani Allah ya jarabce shi da yaransa ya bar shi wani Allah ya jarabce shi da babbansa maza Allah ya bar shi sai kai sai kawai saboda wato samu take mawa wani wani yaro ko wata yarinya ta mutu hana kar rawar gaba hansi ta hana kar rayuwa baki da saboda kawai tana wani biye biye tare da wannan ba duniya ba ce duniya ce an yi an yi mata amata amata ta ki fitowa za a mata yana hannun ka ne zuciyar nata balle ka ce shi kenan da ta zaɓa ta ta zaɓa dai ko ai wawa ne zai ganta kuma ya zage ka dan ya san ubangiji ba wannan ne sunnar rayuwarsa ba ba a dalili zaka ce dole in na zama malami kuma sai ɗana na malami wa ina aka fara babu shi har a cikin sahabbai an samu wasu daga cikin yaran su sun yi shiga fitina ba a samu ba a cikin sahabbai an samu a cikin a cikin su yaran su sun shiga fitina ba sai tarbiyya bane amma zaka gani galibi mutane ba ba fahimta irin wannan abu idan kaddarawa ka ne ka ce kokarin ka Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala a kai wato nasiha a hada shi da mutanen kirki su ji amma in yi kiri dan Allah zaka masa sai ka ɓata goma ɗaya bata gyaru ba tsanin shi kawai in dai zai jawo fashi da ruwan ya mutu dukan tsiya tukuna daga nan kaga ya riga ya sani wannan galibi da can haka al'umma hausawa suke mun da ba wani shekaru ne da mu ba haka muka tashi mu a makarantar allon ba ga yawan gwamma ne kamar dukkan dai kowa ya kama kuyi zane haka ake yin har yanzu a baya amma yanzu kowa na kana tsoron ma ka ce ma yara makocinka na ga kana yin wasa za ka zuwa makaranta kana tsoron saboda kanku rigima a ni wannan je ba yi a a ko alama ba zan je ba ai sai ai laraba suna da wata dabi'a da suke yi laraba idan suka gane wani mutumi a cikin yaran su ko a cikin kabilar su mai yawan neman rigima ne sai su shela da cewa to su daga yau wani idan ya je ya jawo rigima ka a zaurin su wallahi sai yi wannan shelar ni tsablan yi zan ce to ni zai dawo jimar nan babu ba ba kuma me sa ni saboda kawai da yaro na ya ja wani banna kuma ya ni ba zan iya zuwa je in kawo shi ba ce sai ya ji na yi tafi office kana zuwa daga lokacin ka kashi da hula ka cire agogo an ganka da amma da gemun ka kaga lokacin ka kashi ga masifa sun ma fi son ka kai akan shi saboda kai kai ne ake al'umma za su taru a ce to an ce an fa kama malam wane bari mu a yi zuga a cikin an ta kai musu kuke amma ka kyale shi sosai haka suka ya dafu sosai in ya gara ya rike a can shi ke na? to kaji saboda haka wallahi sai mun zama wato masu sadaukataka in dai akan yara kan abin da zamu ce aiki mu kenan koya mu koya mu mutane baya yara sun yi sun yi banna to wallahi wannan ba ba dini ke ba jarabawan ka da Allah ta'ala haka ya jarabce ka amma ba shi ba shi ya je ya je shi ya je ya jawo kai ba ba haka ce kai rayuwarka ba ka bi iyayenka shi ya kibin ka to shi to shi kai kai wani irin mutum ne kai duk ka gama bin iyayen naka amma shi ya ya kibuwa ya bi ka ai ko arziki shi ma sai ka sai ka haramta mishi in abin ya yi tsamari ka haramta mishi ya je can shi ma ya nufa shi Allah ya kyauta yace wala raiba babu makawa anna tauhidar rububiyya cewa tauhidar rububiyya lam yunkirhu al-mushrikuna mushrikai lokacin manzo Allah ba su inkarin wannan ba tauhidi na rububiyya shine tauhidi na cewa Allah ta'ala shi ya halitta Allah shi ke ba mu iska mu shaka Allah shi ke ba mu arziki wannan irin wannan irin wannan wato wannan wato tauhidin to galibi mushrikan larabawa a lokacin manzo Allah su ma suna da irin shi saboda haka yanzu idan aka zo ana ana cewa za a kafa tauhidi ba kafa tauhidi shine kawai ka zo ka ce ai kai babu wani sarki sai Allah wanda ya halitta ba kawai wannan shi tauhidi a wajen ka tuba ka tauhidi ba wannan tauhidin mushrikai zaman zaman manzon suna da shi bal aqarru bi annahu subhanahu khaliquhum su din sun tabbatar cewa Allah ta'ala shine mahaliccin su wa khaliqus samawati wal ard kuma shine ya halicci sammai da kasai wal qa'im bi masalihil alami kullihi kuma sun tabbatar cewa Allah ta'ala shi ke tsayuwa da amfanin duniya baki ɗayansa baki ɗayan duniyan duka kowa ya dogara da ubangiji ne shine as-samad abin nufi da bukata kowa na bukata shi kuma shi ba bukatar kowa wa inna ma an karu tauhid al-ilahiyyah wal mahabba abinda larabawan zamanin manzo Allah suka yi ma manzo Allah musun sa shine su kadaita Allah da bauta kuma su kadaita shi da soyayya wannan shine abin da ya raba manzo Allah da sauran mutane saboda haka yanzu idan ka zo kana ta cewa ai tauhidi tauhidi irin masu wasu kawaidi la khaliqa illa Allah shi ne wajibul wujudi shi ne wane ne kaza kaza kaza kaza kaza wannan tawhidin kana nan ne akan halitta kawai to duk akan halitta wannan kuma duk wannan shirkai ma duk kai har wanda suke shirkan zamanin nan ba galibin su ai sai da akwai Allah shi halitta ai kirista bai da bai da isa shi halitta ba shi ya dai ce dan dan babban ne amma bai da cewa shi wani shine asalin wanda ya fara halitta ba bai da ba saboda ka kowa ma yadda to yanzu yayin da ka zo ka rinka cewa la khaliqa la khaliqa yanzu me yayin mamaci ka nashi ba bambancin ka da wanda da wancan kirista ba kuma akan shi ne aka aiko manzanni ba manzanni ba akan wai tabbatar tauhidin rububiyya aka aiko su ba dan duk wanda ya ce bai yadda da ubangiji ya na ubangiji ba to wannan kaga yana ma yi kansa dariya ne saboda za a je wani gaban da babu yanda zai yi ya riga ya san cewa dai wannan halittar ne ba shi ya yanke ba kasa cibi ba dole akwai wanda ya wanda wanda ya wannan abu saboda haka dole ya yadda in bai yadda ba to yana yi ma takaburanci ne bai sani ba haka almuhabba ma kada ta ma'ala ta Allah soyayya shi ma wani ya daga cikin abin da mushrikai ba sa sai su kiyarda su kada ta ma'ala soyayya abin da ake nufi da kaɗaici soyayya ya zama soyayya ta ibada ba wai soyayya ta ɗabi'a ba ake magana anan ya zama Allah ta'ala shi ne kololuwar wanda kake so duk abin da kuma bai shigo tafarki na ubangiji ba to kai za ka kawai baka wannan hanya kuma baka san shi to wannan shine kololuwar soyayya da kuma bauta da ake ga ubangiji wannan akan shi ne ake tarjima da da kafaran zamanin manzo Allah kama kan haka Allah ta'ala anhum kamar da Allah ta'ala ya hikaito mana labarin su في قوله أفدنسا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله yace daga cikin mutane zaka samu wanda yake riƙen koma bayan Allah a matsayin wato kini ga ubangiji a matsayin ababen tarayya ga ubangiji yuhibbunahum kuma suna son su ka hubbillah irin yanda irin yanda ake son Allah irin yanda suke son Allah wato matsalan anan yanda take shi ne za a samu wani mahaluki ne sai a cincida shi a mishi wani soyayya wanda irin wannan soyayya Allah kaɗai ya kamata a mishi irin wannan soyayya soyayya da take wajabtar da bauta shi ne yuhibbuna muka hubbillah shi ne sun maida sun daidaita ubangiji da abin bautar su wajen soyayya su suke yi kamar ba kamar yanzu kamar nasara tsabagen soyayya da suke ma annabi isa sai suka cincida shi suka ya zama suna tsammanin cewa ma shi wani bangaren zatin ubangiji Allah ta'ala shi ya haife shi to haka sun sun zama sun wuce buwa da iri a soyayya kamar yadda zaka gani mu ma zama Allah muna yi masa wani wasu maganganu wanda wannan Allah ta'ala kada ya kamata amma kaga wai kace ai kace kai ta komai inda kana san annabi annabi annabi annabi ai ta bari annabi ba za ta Allahu akbar ba annabi ba kawai a baki da an yi magana kace in ka fadi annabi in ka turbude annabi annabi annabi kawai da an yi magana kace ai soyayya annabi za ta samu aljanna wallahi wannan soyayya ba ta kai mutum aljanna ba ba za ta taba kai shi ba to su waɗannan ai duk da su ai waɗanda kafa ɗin su su komi suna ɗaukowa ne su yau su je shi an ci su ɗauko wata su je kirista su ɗauko babu abin da ba sa dakowa su raba da su sai da ta abin nan a ta inna lillahi kuma daga cikin abin da zai baka zai baka mamaki akan su masu bin wannan tafarki haka galibi muna kawo maganganu na Sheikh Abdul Qadir Jailani saboda maganganun sa maganganu masu kyau kuma shi din da yawa wasu abubuwan da zai ake lankaya masa bai tabbata ba ahlus sunna jama'a ne shi ba a ce mai yi wani abu da yake kamar bauta ma Allah da kuma sufancin da ake da shi ba da ma'anan shi na gyara ɗabi'a wannan yayi kuma ana iya samun abubuwa da zaka gani ka ga lalle ba dan dace ba to amma dai shi galibi duk wani ba ma galibi duk wanda zai baka tarihi zai ga maka mutum jiki amma su ɗan wa'ancin tafiya babu wani babban malamin su da in ka je ka duba su dai ka same shi wani dama can ka ta fara makareci ban ke kawo ba kuma duk magana cewa waye shehu na halice shi waye waye da yawa sun fito su cewa wai ba haka bane amma kuma a shirya yi kuma aka si domin su a wajen su da ilan muka zami magana su a wajen su yayin da ka ce kai kai kana nan kai sannan kuma akwai Allah daban kai daban wannan kana martaba ne na huwa huwa Allahu la ilaha illa huwa kaga huwa kai martaba na huwa kake saboda haka kai yanzu ne ma kake bambancewa amma yayin da kai tsabagen wato irfani ya shige ka sanin Allah shine wai zaka cinci zaka koma ka ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata dhikri kaga an ce la ilaha illa ana ana ana ana ana kaga ni ma ana shi ma ana kowa ana an kowa wannan ya wannan ba duk a cikin wanda yanzu ake ake ta cewa shi ne jagoran tafiyan nan babu wanda a cikin tafasu babu wannan magana irin wannan magana wallahi babu duk wanda zai ce babu ya ce babu to to ko dai bai sani ba inda na fahimci kamar wasu daga cikin ba karantawa suke ba amma kuma inda dai zai duba wallahi a cikin tafasu akwai wannan maganar cewa hakika kowa kowa Allah nan ne ai ba kashi mun zuna kai gani a a Facebook kowa ai ba ma sa boyewa yanzu ba wannan takalar yaron na awai ya bar gashi ya kamar mahaukaci buzuzu ya zo wurin yan wuyi haka ya ce musu wai ku su kunna wasu wuyi bin shehi ba ya ce a kuna ba su ku gani ba ku ba wanda gani a to a kawai ya zauna kawai ana ta su wato masu shaye sun samu abin da suke bukata ana ta mushi gashe shi ya zo aka banka mushi da ya banka kuma ya sha tusa a busa ya sha to wannan shi yanzu yanzu shi kama shi dan ba shi da hankali kuma fata kaza ni haka za ka kai shi amma wai kaga wannan shine jagoran su a nan ko wanda ke ɗan awon su ma duk sun sun ce su ba ruwan su da shi eh sun ce ba ruwan su da shi duk amma amma kaga to yanzu dan Allah wanda yake da irin wannan aqidar shi ya fitancanta ku tabbatar kun yake shi dan kare daga baka ba ta ci gida ko wani wanda yake can wani wata uwa duniya a wani gari na arna ko kila ma shi arne ne wanda zai faɗa wasu manganu akan ku dama ce mai hada ku rigima da shi dama ba saboda addinin bane shi ya kamata ku gyara ko ko wannan tunannan da yake karan arzu na musulunci ko kuma wanda suke can waje wannan za ku wannan za ku danne shi kuma wannan abin da yake yake yadawa wallahi matsalan shi wannan ganin cewa wannan ai shi ta shafa wallahi matsalan wannan al'umma ta fi na bandage ta fi na dan fashi ta fi na duk wani zunubi da ka sani a duniya da ake yin ta in dai ba shirkan bai ta ma to wallahi wannan ta fi ta kuma wajibi musulmi cewa ya fi damuwa da wannan akan akan duk wani bandage wallahi wannan in ba haka ba to kai ma baka bincika to kanka ya buga ba ta gidi wallahi wallahi in dole bai bincika haka ba ce a tawhidu awwalan a wannan shi abin da manzo da ya aiki mu'azu yace ya mu'az innaka ta'ti qauman ahla kitabi hal yakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illa allah babu ma san ya a lokacin babu masu kwace babu masu kaza ne yace abin da aka fara kiran su la ilaha illa allah amma la ilaha illa allah ne ake ta kace kan talata wani yace ana ana ana ana kawai kuma yace in wanda bai yace tarmina shine kaza na shine waye waye shine a facebook yace wanda bai ce bai zagi sosai haka ya faɗa sosai saboda haka wai yanzu da za a ce wai ana wasa sa kai suna su suka yi saka suna mu sai mu saka haka ba yin alanta da ilimi ne ko ake kyale su kuma haka haka ba wala wata nan abuwar nan abu ya ci gaba haka za mu dauko littafin nasu muna dubawa a karanta shi ko ba mu sauke shi duka wala sai mu dauko littafin duka mu sashi a cikin majalisi irin wannan wala mu karanta shi daga farko a ƙarshe ku gani za ku ƙara wani sanda a cikin su suna kyauta a masalaci da a wani lokaci wani lokaci saboda ai akwai wanda zaka san ya shiga abin da shi bai sani ba akwai wanda kuma har yanzu yana yi ne yana ganin wannan hanyar ta wutar Allah amma idan kai tsanani sosai shi ba zai gane ka ba saboda shi ya riga ya ga wani kirkin malam wani ya ga kirkin malam wani kai kuma yanzu ka zo ka ce duk wanda ya kana shirka to shi kuma wani zai gane wannan mutum yana wuta eh sai kuma da a ci malam ba kawai nan su malam ibnu malam malam malam malam da akwai sai da akwai su kuma muna jira masu muna kaddara su wannan wanda zaran ka zo shi zaka gane yawa sai da aka lissa ba kawai dai shi shi fiƙin yake yi amma kuma yana ɗariƙa amma kuma fiƙin yake shi fiƙin ya iya kawai da za ka kawo wasu wasu da ƙa'ikul masa'il akan wai mu yaya yan ashari ran ke kaza ko yaya yan kaza kaza a ɗariƙa suke fada shi bai sani ba ana kan saboda haka dole a rika yin ɗan daushi a wani lokaci amma wanda ya je ya ta turbudu haka yayi wasu magana na rashin tautawa kan Allah ya fajirci kan manzon Allah dole a ɗauko a banka da shi ma a wannan dukkan sababa na tsalle kyale su kawai taqiya suke yi ba ga shi ba ce maka a cikin tabi suka bar wannan ba a cikin tabi yake Allah ya kyauta kama qala Allah ta'ala anhum fi qawli wa min an-nas man yattakhidhu min duni Allah andara yuhibbuna ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah wanda kuma suke suka yi imani su mu'minai masu tsantsanta mu Allah ta'ala soyayya ne masu tsanin soyayya daga Allah ta'ala duk abin da ya shigo kan soyayyar Allah ta'ala to su in dai ya ci karo da soyayyar Allah sun bar shi dan su ne mahaifinsu ne wane ne wane ne kowane ne shi za su aje shi su bi Allah ta'ala su bi manzon Allah ta'ala to wannan shine asalin hakikanin mumuni ba wanda za a zo a kawo shi dokan Allah ta'ala ba a ce mishi wannan abin fa ga yanda yake amma sai a kawo wasu dokoki iyalin gidan shi sun kawo za su yi biki suna ta yin bige-bige kai kuma ka ce kuma dan zamani ne ka kai mai da kai wallafi na amana shirin kuma lillahi aka yi babu tafi da a wurin kenan wato kai kake ci da su kuma su ce kuma su ce kwalkwalin ɗinka ba ne kanka ba su ba to ka ce ka rike sai azumi ka sama ka kai wa za a yi za a kidan in mutum kuma ya kiji ya kiji kawai ka sai da zaka yi shi kawai Allah fa shine fa abun nema fa ko yaushe karka yadda wani wani wanda yake danka matarka mahaifinka ya bi ya sanya maka shidani tsakaninka da Allah ta'ala Allah ta'ala ke cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah falamma sawwaw ghayrahu bihi yayin da mushrikan zamanin manzo Allah suka daidaita wani Allah ta'ala tare da shi fi hadha tauhid wajen bautan Allah ta'ala a wannan tauhidi din kanu mushrikin suka zama mushrikai kama qala Allah ta'ala kamar Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard dukkan godiya da kira shi tabbata ga Allah ta'ala wanda ya halicci sammai da kasai wanda Allah zulumati wan nur kuma shine ya sanya dukkai da kuma haske thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai ga kafirai kuma wanda suka kafirce ma ubangijin su suna daidaita ubangiji da wani ya'diluna shine ce ayi sawuna ghayrahu bi suna daidaita ubangiji da wani wajen soyayya wajen bauta duk abin da yake na sunansa bauta kaje irin wannan kake yi ma wani mahaluki a baksa yanzu ka kare ta Allah ta'ala da wani Allah ta'ala kuma ba zai yafi ba kuma ba zai karɓi wannan aikin ba sai dai in an tuba manzo Allah yana cewa Allah yana cewa a cikin hadisi kulisi an akana shuraka ya'ni shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka shi ubangiji mawadaci ne duk wanda ya mashi aiki ya gama da shi da wani ya hada shi da wani Allah ba zai karɓi aikin ba ya riga ya bata aikin Allah ba zai karɓa ba dan dole ala lillahi dinul khalis dole a tantanta mushi addini shi kadai وقال الله تعالى الله تعالى kuma ya ƙara ya ƙara cewa wa hum bi rabbihim ya'dilun sai ga waɗanda suke bin san zuciyansu suna daidaita ubangiji da wani wannan a cikin al'ami ya zo wala tabi ahwa alladina kadzabu bi ayatina wal ladina la yu'minu bil akhirah yace karka bi san zuciya wanda suka kareta ayoyin mu suka kuma wato basu imani da lahira ba yace wa hum bi rabbihim ya'dilun daga cikin su kuma suna daidaita ubangiji da kuma sarabawan bautar su lokacin saboda haka mutukar za a daidaita ubangiji da dukkan abin da ke sunansa bauta wala insha Allah ga da yawa muna damuwa da maganan durkusan nan ba wai dan muna son mu sa ba mutane wani wani damuwa ba to amma yayin da kai wannan gabobin naka kace ka ba ubangiji su kadai shi kadai zaka bauta ma Allah da shi to me yasa kace jin wani kaikayi yayin da dan ka kuma yake yadda ya durkusa maka alhali ubangiji na cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada gaɓoɓi da Ubangiji ya halitta ba bawa duk na Allah ta'ala ne kar a ga Allah ta'ala da wani a waɗannan abubuwan almasajid dan ila almasjid kamar Sa'id ibn Jubair da sauran magabata suka faɗa gaɓoɓinka gaɓoɓi sai dai ka yi a ka sa su a tabarkin Ubangiji kanka baki ɗaya da zuciyanka da hannunka da kafanka da waye da komai naka sai kuma inda Ubangiji ya ce ka yi ka tafi da su sai ka tafi da su sai ka waɗannan abubuwa duk abin da yake na Ubangiji ne ahir ka ce za ka daidaita ubangiji da wani mahaluki wajen sarrafa wannan gaɓoɓin naka ko wajen bautan ko wajen addu'a ko wajen soyayya duk waɗannan abubuwa ne na ubangiji kamar da muka sha faɗa manzo Allah me yasa muke san sa saboda manzo Allah ne a shi kaga muna san manzo Allah ne saboda Allah kada ka kar wani ya zo ya kwala kanka ya ce wai ai sayyar da kake ma Allah alama ya fi na Allah kake manzo Allah ya fi na Allah kana daidaita ko manzo Allah da Allah ta'ala to yanzu kuma fa an fara an shike na kuma an bai shirka ba dan ba bambanci da kuma su kuma nasara su ba su ma ba annabi sani ba annabi annabi ne su ba ne ya tashi suka yi da Allah ta'ala shike na kuma shi shirka aka masa ko manzo Allah ba da maka ce kai yadda kace Allah kake san manzo Allah babu dama a wannan dole ka ji manzo Allah a ƙasa yake Allah ta'ala a sama kuma ko manzo Allah ma kana kake saboda Allah to wanzu kaga tawhidi ya ya miƙe kenan sai ce wa qad allama Allah subhanahu Allah ta'ala ya sanar da bayinsa subhanahu wa ta'ala ibadahu Allah ta'ala ya sanar da bayinsa kaifa mubayaratu shirki fi tafil uluhiyya ya ya wato mumunai za su zama sun zama sun wato yanda shirka ya zama ya bambanta da kuma wato tauhidi mubayara shine mukhalafa ai kaifa mubayaratu shirki ai kaifa ya'buduna kaifa kanat shirku au kaifa kana shirku mubayinan lil lil tauhid ta yaya wato ubangiji ya sanya bambanci tsakanin tauhidi da wato shirka fi tauhidin ilahiyya bambancin shine tauhidi na bauta wato ubangiji bai sanya abin da ya zama shine mararraba tsakanin tauhidi tsakanin mumune da wanda ba mumune ba da kawai ka ce wai babu wani sarki sai Allah wannan ba shi bambancin ba bambancin shine tauhidul ilahiyya tauhidi na bauta a wata nusa a ce kaifatu mubayaratu shirki amma nan zai ce kaifa mubayaratu shirki yaya wato a menene abinda wani hali ne shirka ta bambanta da kuma mushrikai irin suka bambanta da da su mumunai shine fi tauhidul ilahiyya wannan zai faru ne wato a wajen tauhidul ilahiyya amma tauhidul rububiyya wannan ana iya samu mutum ya da cewa akwai Allah ta'ala kuma shi halicci shi kaza aka sami shi yana dan shirka sa ana samun wannan ubangiji ba yana cewa wa yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun ba na'am galibin su su imani da Allah ta'ala ba face suna yi masa shirka lokacin ne galibin su ba sa cewa sun imani da Allah face face zaka same su suna hada ubangiji da wani a tauhid na rububiyya ana iya samun kaga mutum ya yarda akwai Allah ba kuma baya wutan Allah ko yana wutan wani Allah ana iya samun wannan amma abin da yake shine yake rarraba tsakanin mumunai da wanda ba mumunai ba shine wajen bautan ubangiji kadai su mumunai ba sa gama ubangiji da kowa to wannan shine abin da shi abin da shi ma yake magana a nan wa annahu ta'ala haqiqun bi ifradihi kuma cewa Allah ta'ala shine wanda ya fi cancanta bi ifradihi waliya a kadai tashi a matsayin majibunci shi kadai wa hakaman kuma ya zama shine mai hukunci shi kadai wa rabban kuma shine ubangiji za a bauta shi daya fa qala ta'ala Allah ta'ala sai yace qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan ka ce musu wani Allah ta'ala ne zan rika a matsayin majibinci fatirus samawati wal ardi alhali ubangiji shine wato ya kaji sammai da kasai aka ce ai Allah ya gaya musu wannan magana wato ana magana majibinci shine wanda kake son sa soyayya ko kololuwa wanda kuma ka yarda duk ka mutu akan tafarkin sa to irin wannan ba a yi ma kowa irin sai ubangiji da tun shekarun baya za ku ga turawa suka zo suka ce mai kishin kasa haka ka san yanzu kishin kasa a cikin kabucin turawa baya cikin morality amma shekaru baya can patriotism da nationalism yana cikin wato kishin kasa haunin fada sun a baya za ka samu babban abin da ake cewa shi da kishin kasa amma yanzu da ka ce ma turawa yanzu kai kishin kasa kake yi za su ce wannan fanatic ne wannan ɗan ra'ayin riƙau ne wato shi shi wato daidai shine kasarsa kawai to ba sai da wannan ba to ita kuma da shi kuma murati ai ba zai a ce yana tattaza irin wannan ba to mu da ba kuma addinin musulunci mu kawai abin da ke mu mace zaka yake wato soyayya da muke tsatsanta mu Allah ta'ala ita ce asalin abin da ke raba mu tsakanin da mu dai saboda haka mu dole a ga mu kuma yan gani kashe mu addinin musulunci dole ka yarda cewa kai extremist ne kai a haka addinin musulunci ba ka ce ai kai ba ruwanka da addini ba duk wanda ma ya zai zo ya ce zaki addini kada zaka iya kula da shi zaka kaza zaka kaza a wanda fa ba fa addini musulunci ake wannan ba in ka ka bashi to akwai wata maslaha ce da yasa ka bashi ko baka da karfi ko ba ba ba zaka iya daukar dokan ba ko ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza amma dai kana zaka huda da shi a sai ka sai ku rabe ya gane cewa yanzu ai kai dan adawa na ne la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya illa ta'ala kar ku riki makiyina da makiyinku a matsayin macibanta saboda kar ka jibinci kowa wanda ba mumuni ba nan ba harka rayuwa ba wanda harka rayuwa mu je mu tare tsakanin mu da su wani abu ne daban amma mu je mu ce za mu jibinci wani jibinta na addini ta addini na taimako na soyayya a wannan sai dai mumuni wa qala Allah ta'ala kana cewa afa ghayra Allah abtagi hakaman wannan Allah ta'ala zan je da rika a matsayin mai hukunci Allah ta'ala shi ke kadai ke hukunci duk abin da za ka yi ka tabbatar hukuncin ubangiji shi kake alkintawa a cikin wato duka abin da kake yi ya ƙara cewa wa ƙala qul a ghayra allahi abghi rabban wani Allah ta'ala ne zan riga a matsayin abin bauta wanda ba Allah ta'ala ba waɗannan duka abubuwa ne da mala ya kawo da yake sai nuna maka cewa wato Allah kada yake tsantsanta ma wannan wannan wato waɗannan ababe yace fala waliya babu wani majibinci wala hakama babu wani mai hukunci wala rabba babu wani ubangiji da za a bauta shi daya illa Allah sai da Allah ta'ala allazi man adala bihi ghayrahu wanda duk wanda ya daidaita ubangiji da waninsa faqad ashraka fi uluhiyyati to shi kenan yayi shirka da Allah ta'ala wajen bautansa walau wahadahu fi walau wahadahu bi tawqura kuwa ya yarda cewa ubangiji shi ne ya halitta ko ya da wannan to wannan a wajen ubangiji da sauransa insha Allah saboda lokacin da lokaci yayi za mu dakata a nan abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Thank you.